وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله تعالى za mu ci gaba da karatunmu na wannan littafi mai albarka na biyu rahma na babban malami a doktor muhammadu sani umar rijiyar lemo idan ba manta ba za mu tashi alhijiratul ula ila habasha kafin nan akwai asila lil muraja'a tambayoyi da malam yayi dangane dangane da abin da ya shafi muraja'a yace istakhdama kuffaru quraish asalib كثيرة لسد النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الدعوة ما ليتي كافري wato sun tsaya tsayin daka don fito da dabaru da hanyoyi daban-daban masu yawa don toshe wato kiran annaba alaihi salatu wassalam uzkura bil ijmal yace ka ambace su duka mun yi su a baya na biyu fi baqa'i abi talibin ala kufrihi wa ala islamihi hikmatun dangane da wanzuwar Abu Talib babba annabi alaihi salatu wassalam ala kufurihi wanzuwarsa akan kafircinsa da rashin shiga musulunci hikmatun akwai wata hikima arada Allah ta'ala wanda Allah ya nufa uzkura yace ka ambace ta ita ma mun biya na uku ittahama kuffaru quraishin annabi sallallahu alaihi wasallam bi'iddati tuhamin wato kafiran ƙuraishawa sun tumta annabi alaihi salatu wassalam wato da wasu jumomi masu ɗimbin yawa uskur haka ambace su karatun mu ne kuma yace al-hijratul ula ila al-habasha bayan persecution yayi yawa sanantawa da takura ta yi wa annabi alaihi salatu wassalam yawa tare da magoya bayansa to sai Allah madaukakin sarki ya umarce su da su hijira ta farko zuwa ga Habasha shi ne dai garin da ake cewa Ethiopia. Ethiopia kuma Afirka ne. Tun daga wannan guri Allah maɗaukakin sarki ya umarce su da cewa su taho zuwa ga wato Habasha. Shi ne Bahaushe yake cewa wai asalin asalin asalin Bahaushe kenan, wai Bahaushe. Wannan tarihin yana buƙatar dalili. Na ce na cewa wato asalin Bahaushe wato Bahaushe ake nufi. haka suke faɗa in ba wuce ta shi kabilanci zai zagi bai rabe ko inyamuri ko wata kabila sai kawai cewa asalin sa wai ba habashi lamma bada atil istida'at yayin da ta'addanci da wuce gona da iri ya fara alal mu'minina ga mu'minai aka fare wa musulmi mu'minai ta'addanci da wuce gona da iri tashtaddu yawman fa yawman sai zamto wannan ta'addancin da wuce gona da iri yana tsananta ne rana bayan rana wato yau da gobe na yau daban na gobe daban shine yawman fa yawman wa sharan fa sharan sannan haka wata bayan wata in an gaba yi a wannan watan wani watan mai biyo shi ma haka za a kuma wa tafaqamat fiha wa tisana al-khamisa wato abubuwa suka rinta bi a tsakiyar shekara ta biyar in za ku iya tuna ƙarshen shekara ta biyar ne dama da farkon ta shida abu zalli gifari jundub ibnu junada ya musulunta sannan kuma kuma shine a lokacin ma na wato wasu yan kididdigaggun mutane wanda za mu biya nan gaba ba su da yawa sannan kuma sai na umar ya zo musulunta shi ma bayan haka to a tsakiyar shekara ta biyar din nan ne abubuwa suka rinta biyu wa aka zo yi fakiru na fi hilatin kawai sai suka fara tunani akan wata dabara alhila la haula wa la quwwata daga alhaul ne dabara an gane ko a kamar yadda Allah madaukakin sarki yake gaya mana a can cewa illal mustad'afin min ar-rijali wan nisa'i wal wildani la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila la yastadi'una hila ba su da wata dabara da za su yi amfani da ita to saboda haka sai yake cewa wa aka zo yufakkiruna fi hilatin tunjihim min hadha al'azab al'azab al'alim iska fara tunani dangane da wata dabara tunjihim da za ta tsiratar da su min hadha daga wannan al'azab al'alim azabar mai radadi wa fi hadhihi dhuruf a cikin wayannan zuruf ɗin ne kai komo nazalat suratul zuma sai suratu zumar ta sauka tushiru ila ittikhadi sabili hijra tana nuni a wuta cewa a je a yi riko da hanya ta hijira a samu wata hanya da za ta wato kai su ga hijira su bagar wa tu'lil kuma tana bayyana cewa bi anna abdullahi laysat bi dayqa cewa ba ita shi kasa ta ubangiji madaukakin sarki gaba daya laysat bi dayqatan ba kuntatacciya bace da za ka tsaya ka yi na rowin kanka a wani guri daban ka matsi kanka ya zamto ka ce ba za ka iya bautawa Allah ba in ba a wannan guri ba sai Allah yake bara buɗa musu da cewa kasar Allah ba mai yalwa ce sai Allah ya saukar da aya qul ya ibadi alladhina amanu taqu rabbakum lilladhina ahsanu fi hadhihi ad-dunya hasana wa ardu Allahi wasi'atun inna ma yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab suratul zumar aya ta goma Allah ya ce kul gaya musu ya ibadin ladina amanu ya ku bayina waɗanda kuka yi imani da Allah ittaqu rabbakum abin da ake bukata a gurin ku kawai ku kiyaye ubangijin ku ku ji tsoronsa mun ja magana ne takawa a takawa shine al ittiqau ko ko ta'alul wiqayati bainaka wa baina ma'asiyatillah sanin wato wani tsari tsakaninka da sabo shine takawa ko maganar ibnu taymiya rahimahullahu ta'ala da yake cewa imtisalu awamirullah wajtinabu nawahihi shine dai takawa to sai yake cewa Allah madaukakin sarki yace lil ladina ahsanu fi hadhihi dunya hakika wanda suka kyautata a wannan rayuwa ta duniya hasanatun za su samu lada shine hasana wa ardullahi wasi'a sannan kuma kasar ubangiji ku sani tana da yalwa inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab hakika Allah madaukakin sarki yana cikawa as-sabiruna masu hakuri ajrahum ladan su bighairi hisabin ba tare da wani hisabi ba wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam alhali annabi alaihi salatu wa salam ya san cewa kada alima ya san cewa ya kasance ya san cewa anna ashamatan najashi hakika wato najashi sarkin habasha malikal habasha ti sarkin habasha malikun adil ya san cewa lallai wannan sarki ne shugaba ne kuma adali la yuzlamu indahu ahad duk da ba musulmi bane ba a cutar wani a gabansa ba a cutar wani a cikin kasarsa a can habasha famara musulmi na an yuhajiru ila habasha sai annabi alaihi salatu wasalam ya umarci musulmai da cewa su hijira zuwa habasha firaran bidinihim dan su gujewa addinin su shine firaran bidinihim dan su gujewa addinin su min alamin daga cutarwar da ake musu daga raɗaɗin cutarwar da ake musu shine al'alam da hamza raɗaɗin cutarwar da ake musu wa hawalat quraishun sai quraishawa suka yi kokarin cewa an tudrikahum an gane ko nasirisi su wayannan bayan Allah da suka yi hijira wanda adadin su dan kaɗan ne. Litaruddihim ila Makka ko litaruddahum mabniyun lil majhul dan su bai da su zuwa Makka shine litaruddahum ila Makka dan su dawo da su zuwa Makka sun takura musu a Makka za su fitar ta babanya kuma sai suka hada baki cewa ba za su je su hana su zuwa su dawo da su Makka ba inda za su wa kharaju fi atharihim sai suka fita suka bi gurgun shine bi akarihim suka bi gurgun su kamar duk inda suka bi su ma suka bi wannan gurin hatta wasalul bahra har sai da suka sadu da wani guri da yake kogi ne ruwa ne walakin al muslimina kanu sai dai musulmai sun kasance kada abharu sun tsallake wannan kogin mutawajjihina ila habasha amma sun fuskanta habasha shine kada abharu sun tsallake kogin فأقام المسلمون في الحبشة sai musulmai suka zauna a habasha fi ahsani diwari a cikin mafi kyawun mafi kyawun makwabtaka shine ahsan sai kawo shi bisi ga tilmufasala cewa fi ahsani diwari cikin mafi kyawun makwabtaka annabi alaihi salatu wa salam da shi da yan tawagarsa wanda suke tare da su ba musulmi bane amma sun kula da su matukar kulawa kyakkyawar kulawa فكانت أسباب هجرتهم إلى الحبشة كالتالي dalilan da ya sa suka hijira zuwa Habasha ga sunan kamar yadda za a jero masu a ƙasa na farko alfiraru biddi sun yi hijira ne don su guje wa su guje su guje da addinin su shine alfirar kullun yanfa'akum alfiraru in farartum min al-maut aw al-qatl alfirar gudu kenan saboda haka dan su guje da addinin su na biyu na shirin da'awa dan su spreading a su yada su watsa da'awa kharija makkata a wajen makka kun ji manufa ta biyu ba wai kawai tsira da addinin su ne sa su fita ba akwai manufa shi sa duk abin da zaka yi a rayuwa ake bukatar ka zama kana da hadaf in baka da yan ko goal to zai zanto ba inda zaka amma idan kana da hadaf a hannu to za ga Allah ya da abubuwan da kake so ka cimma zaka cimma to sai yake cewa na uku albatu an makanin amin sannan kuma dan su yi bincike a bisa gurin da yake amintacce lil musulmi na ga inda musulmai wato za su zauna su zauna lafiyar su lau saboda haka kun ji hijira ta farko wannan a dunkule ko ta aka kai bayani da da ka za ka iya yi ne da da ya sa annabi alaihi salatu wasalam ya yi hijira daga makka zuwa habasha ba dalili na na biyu audatul muhajirin ila al-habashati wa sababuha dawowar muhajirun zuwa habasha da kuma dalilin da yasa aka yi haka auda shine dawowa karo na biyu kenan fi ramadana min nafsi sanati wato a cikin ramadana daga wato tsakiyar shekara ko cikin farko farkon shekara kharaja annabi sallallahu alaihi wa sallam ila al-haram annabi alaihi salatu wasalam ya fita gurin ɗakin ka'aba gurin da ake kira harami ya je tsaya a nan wa fihi jam'un kabir min quraish a gurin akwai wato taron jama'a mai yawa na quraishawa fihim sadatuhu a cikin su akwai manya manyan shugabannin su sune sadati sadatu jam'i ne na sayyid an gane ko akwai shugabannin su wa kubara'um da manya manyan su masu kuɗin su faƙama fihim da annabi ya je gurin sai ya tsaya a cikin su wa fada'ahum bi tilawati suratul najm kawai sai wanda tattali ba sani ba kawai sai an fa musu da karatu sai fara karatu ya fara bismillah bismillahir rahmanir rahim wan najmi idha hawa kawai ya rika zubawa yayi dai dawa abun da ya musu kawai sai fara mufaja ya fara karatun suratul najm yi ta karanto ta ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى har zuwa ƙarshen zuwa ya sai to me ya faru walam yakun ulaika al-kuffar sami'u kalam Allah min qabl kafin wannan rana ba taba sauraron zancen Allah ba su wannan kafira saboda suna da wata ka'ida da zamu bi a nan gaba kafin wannan ranar ba taba sauraron zancen Allah ba kamar yadda suka ji yanzu tunda yanzu ma da sun san wannan karatun zai ba za su tsaya ba kowa ba ce waje kawai shi za shi ma ba ba so ba tsammani ya fara karatun li annahum kanu mustamirina ala ma tawasa bihi ba'dhum ba'dha domin sun kasance mustamirina suna ci gaba al-istimrar shine ci gaba an fahimta da kyau ko mutum yana abu yazo zai tsaya kace istamir ci gaba to saboda haka muttamirina suna ci gaba ne alama ta wasa bihi ba'dhum ba'dha abza abin da wato sashin sai yake yi wa sashi wasiya in wannan ya hadu da wannan sai sai da shi kaza kaza ga irin wasiyar min kauli daga fadin wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadha alqur'ani walghaw fihi la'allakum taglibun da wannan ya hadu da wannan sai sai wato la tasma'u li hadha alqur'an kakka saurari abin da ake biyawa dinta wal gaufi idan ana yi ka rika hargowa kana hawo irin wannan abin da yara suke ana magana su rika hawo irin ana buga baki kuma ana toshe kunne shine wal gaufi ku yi zancen banza a cikin sala Allah kum taglibu da dan ku yi galaba ko iya gudun ka iya ladan ka wannan abin da ake faɗa za a ce in ka saurari mutane in ka saurare su iya gudun ka iya ladan ka ba a sauraron zuwa da ko suka za misali to su ma abin da suke faɗa kenan Allah ya ce wa qala allazina kafaru sai kafirai suke cewa la tasma'u li hadha alquran kar ku taurari wannan abun biya wa shine alqurani wal gawfihi ku rika yin wato hargowa da zancen banza a cikin sa in ana biyan la'allakum taglibuna dan ku yi galaba inda gaskiya kuke so sai ku ce a tsaya a saurara a bi sai a bambance tsakanin tsaba da tsakuwa amma sai suka ce wai ai harguwa ihu a cikin suratul fussilat aya ta 26 malai yace falan ma ba ka tahum nan bai malam bai wata ba amma kamata ya ku gyara kakka je ka biya da wani abu ba ka tahum ne ka tahum ghainun din fataha ta'un din ma fataha haka zai zama karka ce ba ga ya zama na zalunci falamma ba ga tahum yayin da yayi musu karatun ba zato shine ba ga tahum ya shammace su ba zato ba tsammani bi tilawati hadhihi sura wajen karanta wannan surar wa qara'a azanihim kuma ta kwamfashi zukatan wato kunnuwansu ta shiga cikin kunnuwansu wannan karatun da yi wa qara'a azanihim kalamul ilahi ya tala saboda haka wani zance na ubangiji ya ratsa cikin zukatan kunnuwan ya cikin kunnuwansu khallabun zancen da yake mai mai jan hankali shine khallab mai jan hankali wa kana arwa kalamin sami'uhu qattu shine mafi wato arwa mafi kayatarwar zancen da suka taba suka taba ji a rayuwarsu ba zancen da suka taɓa ji mai kayatarwa ra'i jiddan fiye da wannan zancen da annabi ya musu a ranar a kada masha'iran wanda ya kama masha'ir shine kulubahu ya kama zukatansu ko sun ji ko sun zo wannan zantukan sun kama zukatansu eh a akida kenan ko ko kulubuhum shine masha'ir wala su ma kanu fi sai suka manta ma wai abi ma suke sun ma manta kafircin kwata-kwata a wannan lokacin ma ne ce fa ma min ahadi babu wani ɗaya a wannan gurin illa wa huwa muskin ilayhi fa sai zai da karkato zuwa ga annabi duk gaba ɗayan zuwa ne mutum babu wani ɗaya a gurin nan fa sai zai da karkata zuwa ga annabi alayhi salatu wassalam la yaqturu bi balihi shay'un siwahu ba wani abu da yake tsarzuwa a cikin bibali shi ma fi kalbi kenan a cikin zuciyarsa siwahu sabanin wannan abin da annabi yake biyawa babu wani abu daban hatta ila da lafi kawati ne hadhihi sura hatta da yazo karshen sura da yake cewa fa bi ayi ala rabbika rabbika tatamara hadha nadhirun min an-nuzur al-ula azifat al-azifa laysa laha min duni allahi kashifa afa min hadha al-hadith ta'jabun وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون fasjudu lillahi wa'budu yana karanta wannan gurin sun matajada kawai sai annabi ya fadi ya sujada yana faduwa lam yatamala ahadun nafsuhu hatta kharra sajida babu wanda ya iya mallaka zuciyarsa a cikin su sai da ya fadi ya sujada duk wannan manya manyan kafiran kowa sai da ya fadi ya sujada wani mutum جاء النبيون بالآيات فانصرمت وجئتنا بكتاب غير منصرم آياته كلما قال المداد يزيدهن جمال العشق والإدب قرآني kenan. wane mutum saboda haka yana yin wannan lam yata malak ahadun nafsahu ba wanda ya iya mallaka kansa hatta qarra sajida sai da ya sujjada sau ana aukar ha kenan ko saboda haka ko ka ko ka zo sai kai wa fil haqiqa haƙiƙanin gaskiyar zance kuwa shine kanat rawatul haqqi wato abu wato gaskiya mai kayatarwa kad sad'at sad'at al ilada kun ji wani larabci da malam ya aka zubo anan wato rawatul haqqi gaskiya mai kayatarwa kad sad'at al ilada fi nufusil mustaqbili sad'at shine ta karya ta karya taurin kai al inadi dama inadi shine taurin kai ko ta kare ta wurin kai fi nuhudil mustakbirin a cikin zukatan wayannan masu girman kan wal mustahzi'ina da izza ma bin izgili ga annabi to wannan gaskiyar ta zo ta karya wannan taurin kan da ke ganta ka ya hayyu ya kai fa ma ta malaku ba su mallaki kansu ba an yaqiru lillahi sajidin a sai da suka fadi zuwa ga Allah suna masu sujjada malai yace wasu kita fi aidihim da kansu sai da suka yi nadama duk abin da suka riko na hujja sai da suka yi nadama lamma a hatsu falamma a hatsu ba'athana ko yawwa saboda haka yayin da suka fahimci anna jalala kalamillahi lallai girman zancen Allah lawwazi mamahu ya karya azimam shine akala ko ya karya akalan zancen Allah girman zancen ubangiji ya karya akalan to me ya faru fartaka bu aina ma kanu mu wato yubaddiluna qusara judahu ya salam fartaka bu aina ma kanu yubaddiluna sai ramto wato sun hauhawa akan abin da suka kasance suna yadawa na kusara judim dangane da wato iya kokarinsu da suke yi bi ma'auyi wajen shafe zanta annabi alaihi salatu wassalam wa ibra'ihi da karar da shi sai ramto wannan abin gaba ɗaya ya kare mahwihi shine al-mahwi shine shafewa al-ifna shi kuma kararwa ai da abin da suke so su shafe zancen da annabi ya zo da shi kuma su karar da shi shi kansa da magoya bayansa to sai ya zamto wannan abin gaba daya ya ja ya yi baya wa balaga hadal kabar wannan labarin sai ya samu ya samu mutanen wato ila muhajir al habasha wanda suka yi hijiran nan zuwa ga habasha suka samu labarin cewa gaba ɗaya fa kowa ya yi sujjada a maka kowa da kowa abin da za mu fahimta a nan shi ne annabi alaihi salatu wasalam ta ce yi su hijira a wannan karan da shi a ciki ko babu babu shi ko su kadai aka tura su tafi shi kuma yana nan saboda haka da mu wannan suke hijiran nan suka samu labari to saboda haka walakin fi suratin takhtalifu tamaman an suratihi al-haqiqa sai dai sun samu labarin ne fi suratin a wata sura ta daban wata sifa takhtalifu tamaman an suratihi al-haqiqiyya wacce ta sabawa wato surar labarin gaskiyar labarin sun samu labari masu cin karo kenan da farko balagahum anna quraijan aslamat kun ji ko ga cin karan nan da wato contradiction din su labarin da ya zo musu shine cewa anna quraijan aslamat cewa gaba ɗaya quraishawa sun musulunta to dama wanda ya gani a ɗauka zai sun musulunta tun daga ba ɗaya kowa ya sujjada to sai aka yi musu wannan labarin wa raja'u ila makka suna jin labarin haka kawai sai suka da maka fi shawwal kaga wata ɗaya kenan da yin abu sun tafi a ramadana sun dawo a shawwal fi sanati nafsiha a wannan shekarar kanta falamma kanu duna makkata sa'atan min nahari wato suna zuwa kusa da makka shine duna suna zuwa kusa da makka wato a cikin tsakiyar rana da hantsi lokacin rana ta kulli wa arafu daliyat al'amr ai kawai sai suka gane girman al'amari cewa ba baka lamarin ne yake ba labarin da aka ba mu cewa kowa ya musulunta ba haka bane shine wa arafu daliyat al'amri sai suka gane cewa budewar lamarin ga yadda lamarin yake raja minhum man raja ila habasha wasu na ganin haka sai ta juya kace wallahi ina ai labarin da aka mana ba ba haka yake ba walam yadkhul fi makkah min sa'irihim ahad illa mustakhfiyan walam yadkhul fi makkah babu wanda ya shiga cikin makka min sa'irihim daga wanda suka yi ragowa ahad ɗaya daga cikin su ba wanda ya shiga illa mustakhfiyan ba sai a boye sai dai ka shiga bultu ka shiga ka ɓoye kanka kai impersonation in ko ba haka ba to za ka ga yadda za a yi da kai kun ga matsalar labaran kallon kurege kenan wannan ɗaya daga cikin idan ba da ne za bayani a addini daga cikin matsalolin wato watsa labaran ƙarya suna kawo wannan misalin dan za mu ji malam yace au fi diwari rajulin min quraish idan mutum bai shiga a goye ba to sai dai in wanda daga cikin kafirai yayi mata wato ya ba shi aminci cewa wani na yadda domin suna wannan tun kafin zuwa musulunci ko kamar yadda mu ma a musulunci ya an yi annabi alaihi salatu wasallam yace man da kala dara abu sufyan fa huwa amin duk wanda ya shiga gida abu sufyan to amintacce ne an yadda ne to saboda haka sai sai dai idan a cikin makwabtakan wani wani yace na ya biyo na kyala wani kamar yadda ummu hani ta yi wa za ku iya tuna hadisi ko laqad ajartu man ajartu ko ajartu man ajartu kai haka annabi ya faɗa wani ne ta ba wa aminci ya gudu sai na ali yace sai ya kashe shi ko yawwa kun tuno hadisin to saboda haka to sai yake cewa malai ci gaba da gaya mana anan cewa duk wanda kaga ya shiga ko dai ya zamto a kuya yayi ko kuma wani ne ya baki wato aminci sun mashtarta alaihim sannan abubuwa suka tsananta a gare su wa alal muslimin albala albala wal azabu da bala'i da azaba ishtadda alaihim sai tsananta a gare su a gare su wa su musulmin min quraishin daga cikin daga quraishawa ya hayya kai sai ma da yace wata tadbihim ashairuhum ma da yace sai zamto a shayin mai na zai fassara muku a baya zukata yawwa shine a shayin mun biya shi a can gurin gashi nan a kaza mashayirahu an gane ko yawwa saboda haka wata daddihim a shayiruhum wato hakan sai ya damki ya zo ya tsaya a cikin tsakiyar zukatan su suna rawa faqad kana sa'uba ala quraish ma balaga anin najashi asabu shine wahala faqad kana sa'uba ala quraish hakika wato wannan abinda quraishawa abinda shi wato sarkin habashe yake ya ba su wahala wato kamar suna kiyayya da wannan abinda wato sarkin habashe yake na bawa musulmi kariya ma balaga adin najashi irin labarin da suka samu na cewa najashi yana musulmi sai zamto wannan abin yana wahal da su kamar suna kyamar wannan abin da shi sarkin hawashi yake aka mata najashi din min husnul jiwar na daga kyautatawa musulmi da yake to wannan abin sa'uba alayhi sai ya wahala a gare su abin da ake nufi da wahala shine suna tunanin wata hanya za su kullo mar shi ma su ga sun magance wata matsalar da ya zanto yana tausayawa musulmi ولم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدا shine annabi alayhi salatu wasalam yake ganin babu makawa an yushira ala ashabi da cewa ya kare wa sahabbansa nuni cewa bil hijrati ila al habashati maratan ukhra cewa su kare yin hijira karo na biyu domin ba situation din fa na cikin maka ba karewa ya ce ba kuma wasu sun yi kuskure sun dawo sai rabtu ana tsananta musu to malaiti al hijratu thaniya ila al habasha to ga hijrar ta biyu kun ga can an yi magana hijirar farko sannan dawo wasu a rashin sani ba tare da an musu umarni su dawo ba kan labarin kan zan kuroge ya za sun yi rufar to shi ne zan zo constitution din yayi yawa mali ta ista'adda almuslimuna lil hijrati maratan ukhra musulmai sun yi tanadi dan su yi hijira karo na biyu wa ala ridaqi usain an gane ko abu ta yanayi nisak a nan abin da ake nufi shine yanayi abu ta yanayi mai yalwa gamsasshen yanayi kenan walakin kanat hadhihi al-hijrat ath-thaniya sai dai wannan hijira ta biyu a shakku min sabiqatiha ta ku wacce ta gabata wahala eh faqad tayaqqazat laha quraish domin wannan karan quraishawa a fadake suke idansa a buɗe yake wa qarrarat ihba'aha kuma sun tabbatar da cewa wallahi sai sun rusa wannan hijira ba wanda yi zai ya salam biye da annal muslimina kanu asra na kasancewar wato su musulmai sun kasance asra suna da gaggawa wa yassara Allahu lahum safar sai Allah madaukakin sarki ya sauƙaƙa musu tafiyar ban hadu ila najashi sai suka gudu suka ƙara silalewa zuwa ga najashi najashi habasha sarkin habasha najashi dama mun faɗa tun a karatunmu na baya title ne kisra ma title ne fir'auna ma title ne ba shine sunan wannan masu wannan abun ba saboda haka suka sauri suka tafi tunda suna da gaggawa suna da sauri a cikin lamurmuransu sai Allah ya sauƙaƙa musu suka tafi gurin najashi qabla an yudraku mabliyun lil majhul kafin a riske su wa fi hadhihi marra a wannan lokacin ne hajara min ar-rijali thalathatu wa thamanuna rajulan aka samu mutum talatin da takwas suka yi hijira a cikin maza in kana fihim ammar domin akwai sabani idan da ammar a cikin su fa innahu yushakku fi domin ana kokantu cewa da ammar ko babu wa samani asharata aw tis'i ashara imra'a da mata goma sha takwas ko sha tara ko a cikin su akwai rukayya da ummu kulsum ko babu waɗanda ‘ya'yan Abu Jahl suka aura kafin sai na Usman ya aura, Kutaiba da Utba, ko? Ai sun aura, annabi na cewa an aiko shi yace duk ku sake su. Ya sa duk wannan kaga auren zumunta aka yi ce duk ku sake su. Haka ta faru. To wannan shi ne, sai ma da yake sa'ari Quraishin ladan na jashi, siratul muhajiri. Inda sun silale sun gudu ba su gansu ba, sai kurai ya suka ce abin da za a yi mu haɗa kayan mu mu tafi gurin sarkin shine sa'i shine ake cewa sa'i ma ma da ta za su yi sa'i ko saboda haka tafiyar kuraishawa na dan najashi zuwa ga najashi siratul muhajirin na cewa za su je gurin sa dan su requesting cewa ya yi rejecting wayannan mutanen da suka zo ya dawo da su فلما رأت قريش يعني قريش تجعلنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم للي صحابة النبي عليه الصلاة والسلام كو كتي قد أمنوا أم باس أمنتي كو قد أمنوا حقيقة سنسى من سوا أم فإنسى رجوكو كو اللي كبيرا يأي saboda haka uminu an ba ta aminci wat ma'annu kuma sun samu nutsuwa bi arzil habasha a can Ethiopia din habasha wa annahum qad asabu biha daran kuma sun samu gidaje wa tikraran da matabbaci wa husni diwari minan najaji da kyakkyawan makwabtaka a gurin najaji ta wa abadullah kuma suna bautawa Allah shi ba najaji ba musulmi bane a lokacin amma kuma ya kyale su bautar ubangijin la yu'dihim ahad ba wani mai cutar da su itamaru fiha bainahu sai suka yi shawara a tsakaninsu suka kulla kulleleniya a tsakaninsu an yaba a su wafdan na cewa za su aika wata tawaga shine alwafdu za su aika tawaga lin najashi zuwa ga najashi li ihzari man indahu dan ya halatto da wanda suke gurin kaminal muslimina daga cikin musulmai ila makkata an gane ku zuwa ga makka ba da an yuqi'u bainahum wa baina malikil habasha an gane ku ya salam bayan wato sun je sun tattauna ko sun sami yarjejeniya tsakaninsu tsakaninsu da sarkin habasha maliki illa anna mutula hadha alwaqt sai dai wannan mutanen da ake gaya manya manyan wayannan wato ayarin da aka tura bai da idai najashi wanda suka je gurin wato gaban najashi alhiwarin nan gane da abin da ya shafi alhiwar shi ne tattaunawa malamai da dama kana da shamila ka duba za ga littattafai ko kuma manhaji salaf akwai littattafai da dama da aka rubuta akan adabul hiwar ko alhiwar bil islam an rubuta littattafai da yawa akan alhiwar shi ne tattaunawa in za a yi conversation tsakaninka da mutane ya ya kamata a yi an gane shi ne ba wuce zai ce muhawara to an hiwarin an hiwarin hadifi an gane ko dangane da tattaunawa wacce take da manufa dara nan dara fata ce akan rawutun wacce ta gudana baina ahadil muhajirina tsakanin daga wato tsakanin ɗaya daga cikin almuhajirun wa huwa Ja'far ibn Abi Talib an gane ko shine Ja'far ibn Abi Talib radiyallahu anhu to an samu tattaunawa tsakaninsu to shine ma ne yace wa baina malikil habasha da kuma sarkin habasha asfara hadha alhiwar wannan tattaunawar ta gudana ne ko ta janyo an islamin najashi ta janyo musuluntar shi kansa najashi din wa ta'min almuhajirina almuslimina indahu da kuma samun wato aminci ga almuhajiruna waɗanda suke musulmai a gurinsa shi sarkin habasha wannan tattaunawa ta janyo haka me ya faru mali yace wa kanat ummul mu'mini uwar mu'minai ta kasance ummu salama radiyallahu anha wa kanat dimna haula'il muhajiri azimnu shine ta kasance tana cikin shine azimnu ta kasance tana cikin wayannan almuhajiruna din al-awa'il na farko jam'i ne na awwal al-awa'il na farko ma'a zawjiha ali salama tare da mijinta abu salama radiyallahu anhuma sai ma ne ce falanada'aha to mu kyale ta ta haddisna ko to haddisna bi ma jara mu kyale ta ta gaya mana me kama wato me gudana lahum yawma idin me gudana a gare su a wannan ranar qalat radiyallahu anha na da ummu salama ta ce lamma nazalna ardh al-habasha yayin da muka sauka a garin habasha jawarna biha khaira jari ya salam mun yi makwabtaka mafi alkhairin makwabtaka shine wa annajashi ko kuma mun yi makwabtaka da mafi alkhairin makoci shine najashi aminna ala dinina an amintar da mu a wuta kan addinin mu wa abadna Allah la nu'za mun kuma bautawa Allah ba tare da an cutar da mu ba wala nasma'u shay'an nakrahu ba ma jin komai na tsangwama wanda muke ki ko ɗaya ba ma jin wani abu falamma balaga zalika quraisha yayin da quraishawa suka samu wannan labarin fa atamaru sai suka yunkura suka dauki shawara suka yunkura akan cewa an yaba su ilan najashi cewa za su aika wa najashi fi na rajulaini za su aiko najashi wato wasu a cikin mu za su aiko masa mutum biyu jaldaini waɗanda suke wato ma abu ta karfi da tsanani wa an yi hudulin najashi hadaya su zo su kawo wa najashi hadaya shine kyauta mimma istadraku dangane da abubuwan sha'awa shine istadraku an gane ko dangane da abubuwan sha'awa min mata'i makkata daga kayan alatu na makka yanzu a bar ba najashi cin hanci na kyauta na kayan alatu daga cikin makka wa kana min a'jabi ma ya'tihi minha ilayhi al'adab ya kasance daga cikin mafi wato ban kaye abun mamaki daga abubuwan da suka aiko wa daji zuwa gare shi shine al'adam me al'adamu eh wa gashi a ba ainin ba ba ba al'adam ba al'adamu da adamu da adamu adamu da da adamu kuma ba fata ko adamu kuma ba a cikin jama'ilul muhammadiyan ku kun biya adamu eh waye wankan tarwada ke shine adamu kaji na ya gaya muku cewa a farko farkon jama'il ma yana bayani akan cewa shi annabi alaihi salatu wasalam ba adam bane ba kaza ba malam yazo yayi ma shari'in cewa ga kalmar kai ake nufi shi wannan adam ɗin shi jam'i ne nawa me kalmar mufradin fatoci mufradin sa shine al al al wato al al adim adim shine fata guda ɗaya adamu kuma fatoci saboda haka sai aka aika mata fatoci gashi nan ma a kasa yace jam'u adim wa huwa al-jildul madbuk fatar da aka jemi fatar jemammiyar fata ko an aka baka da yawa ai kuɗi za ka yi ko to saboda haka domin da ita za a yi fata a yi kaza a yi kaza duk a nan lokacin dukiya ce sai a kawo ma ita mai yawa jimammiya wacce ba sai ya yi aikin ta ba fa jama'u lahu adaman katira suka tara masa fatoci masu yawa walam yatruku min baqari kati to ga wani guri kuma zan kuma tambaya oke shi ya faɗa a kasa shine jam'u bidrik al bidrik shine amma duk da haka me yake nufi ما ليس هكذا وهو الحاذق بالحرب وأمورها ko balagatin rum gashi nan dai me yace to ai ya fassara muku gashi na faɗa da larabci eh a yau komand jarumi komanda wanda ya san salon yaƙi ya san strategies da ake bi a yaƙi wasu shi wato irin wannan su ake kira bidirik albaɗari kuma komandoji ƙwararru na ƙaƙure kuma irin na mutanen Italy. Aka zaɓo wasu daga ciki wanda za su kaga ko shugaba sarki a irin wanne yake bukata za ka je aka zaɓo waɗanda sun san hanyoyin yaƙi da jarumai ne ba sa tsoro aka haɗo mata fata ga dukiya ga mabuta yaƙi suka kawo mata ya hayi ya kayo saboda haka walam ya turku min madarikati ba su bar komai daga cikin madarika ba komandojinsa gaba ɗaya komandojin da yake da su didirikan ba su bar komanda ko ɗaya ba illa a adu lahu hadiya kun ji wani cin hanci duk wani komanda da yake tare da shi shi ma sai da aka ba shi nasa giftin haka yadda za su koma gefe sai ranka ya daɗe ya kamata faɗi ya kaza ba a ce ba mugun sarki sai mugun ba faɗi ko yanzu gidan sarki ko gidan sarki yanzu za ka in ka je kai magana da sarki in baka ga su sallama ba zuwa yi zuwa yi a nan billahi lazi ta kan daka haka za ta ta yawo ko to saboda haka sai ka gama siye wayannan na kofar gaba ɗaya to sai bayan ya an ba sarki kuma gaba ɗaya hakimai na ciki kowa da kowa ma aka gan shi ثم بعثوا بذلك مع عبد الله بن ابي ربيعه sannan bayan haka sai suka aika suka aika tare da suka aika wa tare da Abdullahi bin Abi Rabi'a ibn al-Mughira al-Makhzumi wa Amr bin al-As bin Awail as-Sahmi suka aika da wayannan su wayannan mutanen manyan Qurayshawan kenan su kuma wayannan kafirai ne suka aiko da su wa amaruhu ma amrahu suka umarce su da al'amuransu wa kadu lahu ma suka ce da su idfa'u ila kulli bi diriqin hadiyatu cewa duk wani komanda ku je ku kai maka kyautarsa kabula an tukallimu najaji kun ji wayo kafin ku je ku fara ganin najaji ku fara kai wa kawandojin nasu kafin ku tattauna da najaji biyu a cikin su ku fara kai wa kowanne komanda nasa kyautar ثم قدموا للنجاجي هداياه bayan kun yi a gefe kun ba kowane kwamanda na su nan sai ku zo kawo wa na jaki tata sun mataluhu bayan kun gama baki kyauta kwamandodin duk suna zaune sannan sai ku tambaye shi an yuslimahu a taslim wala yuslimuhu ko almuslimu aqul muslimu la yaqiruhu wa la yakhdhiluhu wa la yuslimuhu ba zai ne ba a ba zai mika shi ba mikawa ka mikawa wani zuwa ga kafirai shi ake kira wato taslim ka mika mika wani wala an yuslimahum ilaykum bayan kun gama wannan sai ku ce sun masalu ku tambaye shi an yuslimahum ilaykum sai wato ni ko muku su kabla an yukallimahum kafin ya magana da su wai abin da za a yi requesting kenan sai wa a miƙo wayancan mutanen bayan sun mika kyaututtuka gaba ɗaya kaga wannan kwamandodin gaba ɗaya za su ce ranka ya ce kawai a ba su tun da suna ganin da garin su suka bi قالت ummu salama ta ce fa kharaja sai suka fito fa kadima alin najashi su wayannan mutanen mutum biyun nan an gane da wa wato amru bin al-as ibn wa'il wani ku duba ku ga dan sa yana cikin manyan sahabbai abdullahi bin amru bin al-as yana cikin abadila da shi wancan dai abdullahi bin abi rabi'a ibn al-mugira shi ma ina tsammanin akwai wani dan sai da yake ga musulunci saboda haka ya ce fa kharaja fa qadima ala najashi sai suka fito suka tinkari najashi kawai wa nahnu indahu bi khairi dari mu kwa muna tare da muna gurin sa a gida mafi alkhairin gida wa inna khairi dari kuma wato a makwabtaka wacce take mafi alkhairin makwabtaka falam yabqa min badarikati bi diriqin basi oke na koma baya ko ko nan ne yawa falam ya buka basu kyale basu kyale min madari kati daga cikin komandodinsa ba bijirikin wani komanda illa dafa ilayhi hadiyatahu ba sai dai da suka bashi kyautarsa kabula an yi kalliman najaji kafin su zo su magana da najaji sun yi hakan inji ummu salama sun makala da kulli bijirikin minhum sannan sai suka ce da kowane komanda daga cikinsu innahu haƙiƙa hadisa ba ila baladil malik minna gilmanin sufaha hakika ku sani cewa wasu wato wasu yara waɗanda suke wawaye sun zilalo sun silalo sun tawo garin wannan sarkin sarkin habasha har da ce musu wai wawaye sufaha ko jam'in safihi safihi wawa saboda haka sai kullu subaha'u minan nasi ko ba wallan ba bautan subaha'u lahi ba to saboda haka sai yake cewa fara ku dina qaumihim wai sai suke cewa da su sun bar addinin mutanensu walam yadkhulu fi dinikum sun kuma zo wai nan cin hancin magana suke bayarwa sun ba addinin mutanensu ku kuma ba su shiga addinin ku ba waja'u bi dinin mubtada sun zo da wani addini kirkirarre shine na bid'a wai addini kirkirarre la na'rifu nahnu wala antum mu ba mu san shi ba kuma ba ku san shi ba wa qad ba'athna ila al-malik fihim an aiko mu zuwa ga sarkin habasha a kansu ashrafu qaumihim manya manyan mutanen su masu darajar cikin su kun ji wai wai sa Abu Jahl su ne masu darajar su su Jafar bin Abi Talib linaruddahum ilaihim dan mu mai musu da su wai shugabannin su sun aiko mu ku ba mu su mu mai musu da su da ba nasu ne fa idza kallamna al-malik fihim idan muka je muna magana a gurin sarki a kansu fa tushiru alaihi bi an yuslimahum ilaina ko abin da muke so da ku suna ga badarik din nan badarika cewa abin da muke so da ku ku rike wa sarki nuni cewa eh ya sarki ranka ya dade a ba su su kawai an yushiru ku rika nuni da kanku cewa wato su miko wato bi an yuslimahum ilaina a miko mana su an gane wala yukallimahum kuma kar ku bari yayi magana da su fa inna qaumahum a'la bihim aynan kun ji wata gigantaka domin qaumahum mutanen su a'la bihim shine ma ne ta a'la bihim aynan qala suhaili ay absara bihim ay a'yunuhum wa absaruhum fawqa ayni ghayrihim fi amrihim an gane ko idanunsu da kuma gannansu fauka aini gairihim fi amrihim in kuka bari wai su suna da matsala in dai za a tsaya a haɗa ido da su kamar a ce za ka tausaya musu in ka kalle su in dai ka tsaya in ka taurari maganganun su saboda haka za ka tausaya musu wa a'lamu bima abu alaihi fasara ta biyu kuma da malamai suke faɗa shi ne fa inna qaumahum a'la bi mu'aynan mutanen su su suka fi tantanta su haɗa ido da su yanzu domin sun san irin cin amanar da suka yi wa alamu bima abu alayhi kuma su suka fi sanin wato abin da yake aibu ne a kansu fa qalu lahu ma suka ce da su na'am su wayannan komandodin mun ji ثم إنهما قربا هداياهم إلى النجاشي sannan su wayannan mutanen yan aike sai suka ɗauko kyaututtukan su suka kai wa najashi fa kabila minhu ba saboda haka sai karba najashi ya karba daga gare su kyauta ko ai ba a bai da hannun kyauta baya sai karba sun makalla mahu sai kuma ya fara magana da su su biyun nan fa kala da su suka ce da shi ayyuhal malik ya kai sarki innahu qad saba ila baladika min nagil malik wasu wasu baha wasu yara wawaye sun silalo sun taho zuwa garinka da gare mu fara kudi na kauniyar sun bar addinin mutanen su walam ya dukulo fi dini ka kuma bata shiga addinin ka ba waja'u fi dinin mubtada sun zo da addini kirkirarre wanda aka kirkira la na'rifu nahnu wala anta mu ba mu san shi ba kai ba baka san shi ba wa qad ba'athna ilayka fihim ashrafu qaumihim min aba'ihim hakika nan ne aiko wato ba suna ilaika mun aiko maka fihim a cikinsu mutanensu a shirafu kaumihim an gane ko mafi darajar mutanensu min abayim daga iyayensu wa amamihim wato mutanen wai da suka aiko su sun fi ma iyayensu sun fi babbanninsu wa a sha'irihim da kuma danginsu ashira nami ne na ashira wa an zira ashira ta kalakurabi li taruddahum ilayhim gaba ɗaya wayannan mutanen da suke jagoranci a can maka su suka ce mun wato mu zo gurin ka dan kamar da su zuwa gare su ba mu a'ala bi mu'ainan su suka fi tantanta da su sa ido a kansu kuma suna buƙatar ganin su yanzu wa alam bima abu alayhim kuma sun fi sanin sun fi kowa sanin abin da suke aibatawa wa atabuhum fihi kuma suna zargin su wato wannan kalmar atabuhum suna zargin su wato su wancan mutanen makka suna zargin su akan abubuwan da suka yi qalat sai ummu salama ta ce walam yakun shay'un abghadha ila abdullahi bin abi rabi'a babu wani abu da yafi kular da abdullahi bin abi rabi'a da amr bin al-as min an yasma an-najashi kalamuhu na cewa wato najashi sai zai saurari zancen mutanensa shi zai fi kora musu rai fiye da komai fakalar sai ta ce fakalar fatari ka to sai wannan kwamandolin da suke haula gefansa suka ce sada ku ayyuhar malik ya sarkin mu gaskiya suka faɗa qaumu mu'ana bi mu'ainan mutanen su suka fi danta su gansu yanzu wa alamu bima abu alaihim kuma su suka fi sanin abin da suka aibata ko abin da yake aibu a kansu fa aslimu ilayhima kawai mi ka musu su wale ruddahum ila biladihim su mai da su garin su wa kaumin da mutanen su qalat sai ta ce baka biban najashi kawai sai najashi ran sai baci sun makala ta ne ce baka biban najashi sannan yace sai najashi yayi fushi sun makala ta yace la haimullah kamar ka ce la walla a yaran habakin cin yace la walla na rantse da Allah shine la haimullah idan ashe la uslimuhum ilayhima a halin haka wallahi ba zan mika su zuwa gare su ba ba zan bada su ba wala ukadu qauman jawaruni ya hayyu ya kayyum yace ba zan taba kata wa mutanen da suka yi makwabtaka da ni ba ai la ahmiluhum ma yakrahun ba zan tsora musu abin da ba sa so ba shine la ukadu ba zan tsora musu abin da ba sa so ba mutanen da suka yi makwabtaka da ni ba zan tsora musu abin da ba sa so ba ya hayyu ya kayyum wa nazalu biladi kuma suka zauna a gari na mutanen da suka yi makwabtaka da ni ba zan bata musu ba kuma suka zo suka zauna a gari na waktaru ni kuma suka zabe ni alaman siwaya hausawan da suke koma baya na ai ba shi kadai bane amma suka zabi su zo Ethiopia kun ji yadda ake rike amana alhali ba bai musulunta ba za mu zo nan gaba mu ji duk abubuwansa abubuwan da suka fara a kansa a yanzu da ake magana bai musulunta ba amma ga adalci san sa a zuciyarsa hatta ad'uwahum hatta na kira su yace wallahi ba zan mika su ba ba zan yi abin da kuke bukata ba hatta na kira su fa as'alahum ma za yaqulu hadhani fi amrihim in tambaye su akan abin da wayannan mutanen suke faɗa akan lamarin su fa in kanu kama yaqulani idan sun kasance kamar yadda wayannan mutanen suka faɗa ne su ma haka suka mayar aslamtuhum ilayhi ba sai mika musu su wa radattuhum ila qaumihim su mai da su zuwa ga mutanen su wa in kanu ala ghairi zalika in kuma ba haka bane yace mana'atuhum minhu ma yace wallahi ba zan ba su su ba wa atantu jiwarahum kuma zan ci gaba da kyautata musu ma jawaruni mutukan suna zaune da ni kun ji wannan maganar ba za ka sha mamaki ba sai Allah ya kai mu lokacin da za ka je shaiwatsin tattaunawar na jashi da jafar guna abi talib dole abu ke kayatar da kai shi anan za mu tsaya abubuwan da muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yafe mana da karshe muna jin hankalin juna abubuwan da ake yadawa yan WhatsApp din nan yan social networking da da da Facebook na cewa haramun ne yin azumi ranar juma'a zance ne in kana zuwa makaranta dama ba za ka fita kansa ba an fahimta da kyau ko eh hatta cewa mutum ya hada alamis da juma'a wannan kaga dama kai ki kenan ka ba hadisin ka tallake amma ba wanda ya kallafa ma ka je ka duba allajinatu da'ima ka ji maganganun da malamai suka yi irin su bin ba da usaimin tuntuna an gama da wannan matsalar fa idan kana zuwa makaranta ka san dama zawat kamar nafila ne ai an hana yin nafila bayan la'asar ko amma banda zawatul asbab to haka shi ma wannan azumi haka yake haramun ne ka ware ranar juma'a kadai ka ce zaka yi azumi haka kawai na nafila in ba da wasu asuba ko irin wayannan kamar tazu'a da alkura misali ko kuma azumin ranar arfa din irin wayannan babu wani haramci akai an fahimta da kyau ko wannan shine saboda haka sannan abu na biyu ina jan hankalin yan uwa da cewa ranar arfa gobe ranar ce ta addu'a kuma ranar ce ta amsa addu'a mu dace mu gaya wa Allah bukatunmu muna da matsaloli a kasar mu akan kawunan mu mu ta gaya wa Allah sannan abu abin da annabi yake wanda aka fito kai ta faɗa a ranar shine la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu mulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma daga ranar sallah ana so a tafi da kabarbari abin takaici abin haushi za ga matasan mata masu zuwa makaranta ba a kabbara ko kunya ake ji wallahu alam inda ba a bukata kuma sai ga mutane suna yi ba sa jin kunya sai mutum ya mutu wani ya mutu yanzu ka ga jama'a sun tafi suna ta la ilaha illa wa ya sa ku ga inda aka sa ku kunki ko ba haka muke ba haka muke yi inda aka sa al'umma sun ki sannan kuma inda ba a sa su ba sun zo suna yi can ba sa jin kunya saboda abu ne na sai gumi wai na a ce sun damu da mutuwa bayan karya ne nan kuma kunya ce ta inda Allah ya ce a yi saboda haka ba daidai ba ne an fahimta da kyau ko abin da ya zama haƙƙi a kanmu shine mu yi wannan kuma sunnonin idi da daman mu mun san su a ta wannan hanyar a dawo ta wata a yi kabbara sannan kuma ana so a tsaya a saurari hudu ba sallar idi tana da bambanci da sallar juma'a juma'a hudu ba ake fare amma idi sai an yi sallah ake hudu ba sannan kuma ba daidai ba ne in kana zuwa makaranta a ganka kawai ka je zan za ku su a karan balonin sai mutum ya je kabbara kawai wai zai raka tayyatul masjidi wa ya ga ma ana nafila ranar idi nafila ka je yi ba sai ga mutum Allahu akbar ya wa ya za ka saboda haka ba duk wannan abin da kai ka alawa ba ka zuwa makaranta kawai yawo kake a titi sannan kuma idan ka tashi in kabarbari kabarbari bakwai da za a yi raka a farko na biyu biyar abin da ake bukata ta raka farko abin da ya fi tabbata a sunna shine ita kadai ake dagawa hannu amma za ga wasu dole in kai aka sallah gaba ɓaci sai ba an samu wanda daga cikin magabata yana hakan kamar ibnu umar amma dai shi kadai kama a ce shafi ne abin da aka fi samu ya zo daga sahabbai daga annaba da annaba ne salatu wasalam shine idan an yi kabbara farko haka ma a sallar gawa to ba za a kuma daga hannu ba sai sai ne a yi sallama wannan shi ne amfanin zuwa makaranta kuma shi zai bambanta ka da wanda yake yawo a gari kawai an fahimta da kyau ku bayan nan kuma daga sallah a za'a san bayan idi ana so a kame baki ko da abincin fere da gamma kake ci ba za ka yi layya ba jira kake a yi layya a tamma ko da wannan na alaba ku musamu kake yi ya halatta ka kame bakinka bayan sallar idi ka samu wani abu na dabiro ko wani abu da ka san ya fi ba ku zaɗan duwo tun da kai ga kanan ne bi kawai sai ka ɗauka kai an fahimta da kyau ko to saboda haka wannan shine shi ma wanda ya layya ba sai kallabawar sai ya tsaya ya ci wannan ban zai wahala sunna ne ne ya ci wani abu wanda ya fi saurin gasuwa idan nama ya fito ya ci ba a sai sai hanta ba ana magana hanta ne saboda ta fi komai saurin gasuwa amma ba a kallafa wa mutum ba sannan ana so daga sallah za a san ranar idi a ci gaba da yin kabarbari sannan ba jama'iyyar ba ba ta haka liman ya ta gaya jama'a suna faɗa ba eh in ya biyo dai ya faɗa domin ya tunatar cewa lallai ba a kira da kun kabbara ne sannan ana yin kabbarorin ne sallah sha biyar kaga ranar sha uku asibatin sha uku ga wata za a daina kenan shi kenan asibatin sha uku ga wata an kalli baya baka sha biyar domin ran sallah baka yi asuba ba ka fara daga azhar ne sai ka biya a sha uku ga wata shikenan idan ka yaka za ka samu lada mai yawa adadin zikirin ba ba shi da adadi ba ce ɗaya ba ba ce biyu ba ce uku yadda kai ka gaji masu dabara sai su mara wani ya uku wani ya ɗaya wani ya biyar yadda Allah ya hore ma abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah ya ce mana na'am kabbara farko yadda ka saba normally an gane ko kowace a kabbara farko idan kai kabbara ba za ka kuma ai kai wannan ta farkon ta ije ka kabbara ta tattaka biyu na filiran ta ije ka wala kuma daga hannu ba sai an sai sallama wallahu alam kana da tauri za ka iya a ta biyu amma ta farko kawai kada ka yi zauren in ma ba kai ba bane in mahi wallahu ala ba zan yi musu abin da ba sa so ba ai la ahmiluhum ala ma yakrahun ko ba zan yi musu abin da ba sa so ba eh za ka akasa ka duba nan ba ya ƙara fassara ma haka wallahu ala na'am na'am a larabci ne kade ya kadu din baka san kada ba kada an yadlis la ya kadu wa la ya kadu yubin ko a haba aran ma shi ma larabci ne sai dai idan ya zo yana samun fasarori iri-iri idan ya zo yanzu a cikin dukiya aka ce ainul mal me ake nufi capital ɗinka original ɗin shine ainul mal al'ayin din ba ka biya a risala ba idan ta zo kawai abin da ya zo ya samu aka fasara ba da shi da shi za ka yi amfani sannan al'ayin kuma yana nufin ido duk shi ne ka fahimta da kyau ko za a iya samun kalma ai akwai kalmomin larabci da kawai siyakin kalma shi yake fassara su akwai su da dama ka rika kula da irin wayannan to al'ayin yana ciki ga shi nan misali ya ke cewa tajiri bi a'yunina jaza'an liman kana kufir irin su ne wanda na cikin kalmomin da ta zo kawai siyakin kalmar shi yake bata ma'ana waɗannan din ne it's possible ba fita ma ne ba ka fahimta da kyau ko dalilin da zai nuna maka shi ma malam da ya zo kasa an yi ma fassara ko bai fassara ba ba amma dai a larabta kasan suna da ma'ana ko da wani abu suke nufi yanzu wancan din hayin din ko mahayam shi mahayam za ku iya saukowa idan a larabci aka ce mahayam ai yana da ma'ana ko to saboda haka idan akwai kalmomin da yanzu da yawa a hausa da yawa a hausa idan an faɗe su za ka suna da alaƙa sai ka ji kamar larabci aka yi ka fahimta da kyau ko to saboda haka idan ka zo a larabci kai amfani da irin wannan kalmar ka fahimta da kyau ko kai amfani da irin wannan kalmar sannan kuma dai ta yi daidai da ta larabci duk da haka tun da yaranka ne kai da yaranka kai amfani wani ne zo gurin ka ka gaya maka kalma ta hausa kuma sai ka dace aka yi sa'a cewa abin da yake nufi a hausa shi yake nufi a larabci duk da ka za ka kasa ka yi bayanin cewa kaza kake nufi dan kawai wani ya baka wani bakin interpretation ka fahimta da kyau ko wallahi mun musta'an abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa wanda muka yi kuskure Allah ya biya mana sannan na ina wa ƴan uwa nasiha na cewa a koma a karkaɗe ibn nabawi na ibn al-qayyim a yadda ake cin nama kar kawai ka afkawa nama kai ma wani mukana fata kai ma yanzu daga baya kama ka in ka koma nan zai baka shawara cewa ba a cin nama mai zafi in an ci nama ana so a ci da dino da sauransu wannan shawarwarin suna taimakawa lafiya gaskiya dan da yawa za ga wani saboda an sami yanayi zai ga akan wuta ba ɗauka yake to wannan yana kawo illa kwarai da gaske اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع الفاتحة يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين